بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a cikin wannan silsila ta mai albarka insha Allah a cikin ahadithul akhlaq daga littafin Sheikh Dr. Abdulrazak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr Allah ya saka mushi da alkhairi ba mu gushe ba muna bibiyan malamin namu a inda yake tattauna mana game da fa'idoji da ƙa'idoji da wajabcin biyayya ga iyaye musamman mahaifiya. Wannan shine zango na takwas a cikin wannan jerin giya mai albarka insha Allah. Malam yana ci gaba da mana bayani daga inda yake cewa wa ala kullin fa innal walada la yalhaqu jazaa'a walidatihi mahma qaddama laha. Lalle shi da duk abin da yayi ma iyayensa wasa mahaifiyarsa to bai isa ya kamo cewa wai shi da ita ba bashi ya biya ta ba wala ya'ani hadha an yataraha anil birri wal ihsan wannan kuma bai nufin ya ce to shikenan tunda ba zan iya biyan ki ba to na daina zan iya biya ba to ba zan yi ba a'a bal ba haka bane hadha yastalzimu jiddan wajtihadan wa bazlan inda ake so wannan ya sa ya ji bari ya ta kwazo ya ta kokari ya ta faɗi tashi abinda ake so ya ji a ran shi kenan لكل ما يستطيعه الولد من خدمة وإحسان ولطف ورفق يتاشي تين أبن دزي إيانا هدمة دا كوتتاوا دا توسياوا دا مغانا مي لوشي إلى غير ذلك دا سورنسو من أنواع البر نوع إنبيايا التي أمر الله تبارك وتعالى بها ولن الله يتشي أي ما إياي ودعا إليه تجاه الوالدين ولن الله يتشي أي ما إياي malam ya sake cewa wa an hisham ibn urwa ta an abihi qala fi qawlihi hisham dan urwa daga baban shi wato dan zubair babban malami cikin tabi'i yake cewa fadin Allah madaukakin sarki wa khfid lahumu janaha dhulli min rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira Allah ya ce kuma ka lulluba musu fuka-fukan kaskantar da kanka dan tausaya musu kuma ka ce ya Ubangiji ka gafarta musu kamar yadda suka rene ni ina ɗan ƙanƙani. Kala ya ce la yamtane min shay'in ma min shay'in ahabbahu. Kar ka sake ka ƙi wani abu da suke so kamar yadda da kana yaro duk abin da suke so yi maka suke wani abin ma wato ko da zai cutar da kai sai a barka kai dan dai ka ji daɗi. Wannan asari yana cikin al'adabul mufrad na al'imamul Bukhari. Wa min famin tahqiqi ƙaunihi ta'ala, saboda haka wajen tabbatar da ma'anar faɗin Allah da ya ce wa fillahu ma jana zulli minar rahmati, Allah yamtani amin shay'in ahabbahu, kar ka saki ka ƙin wani abu da suke so a yi, wa ya fi dhalika linul kalam, kuma daga ciki akwai tausasa zance wa husnul mu'amala da kyakkyawar mu'amala, wa sam'u wa ta'a da kuma jin maganarsu da yi musu biyayya fi gairi ma'asiyatin lahi azza wa jalla matukar ba saban Allah bane ila gairi zalika min anwa'il birri mimma huwa dakhilun fil aya da dai sauran ababe na biyayya wanda duka suna shiga cikin ma'ana wannan aya wa an abi murrata maula aqilin anna aba hurairata kana yastakhlifuhu marwanu wa kana yakunu bidil hulaifa yace sayyidina abu hurairah ya kasance marwanu ɗan hakan wanda shine gwamna Madina yakan bashi ayyuka ya takhlifu yakan bashi acting na wato ya wakilce shi ko ya zama acting governor ko ya zama wato ya wakilce shi a wani wani function kuma gidansa shi wato Abu Huraira ya kasance a unguwar Zulhulaifa wato inda ake cewa Abiyaru Ali inda ake daukan harama ga masu tafiya umara daga Madina fakanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhar yana da gida mahaifiyarsa na cikin wani ɗaki shi kuma yana cikin wani ɗaki daban qala mai ba da labari ya ce fa'iza arada an ya kuruja duk sanda zai fita ya tafi anguwa ko ya tafi gurin aikin da wancan gwamna ya naɗa shi ko wani abu makamancin haka waƙafa ala babiha fa qala sai tsaya bakin ƙofar ɗakin ta ya ce assalamu alaiki ya ummata amincin Allah ya tabbata a gare ki ya ke mahaifiyata wa rahmatullahi wa barakatu da rama Allah da albarkatunsa fatakulu wa alaika salamu ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatu sai ta amsa mashi sallama fa ya kulu rahimakillahu kama rabbaitini saghira ina roƙon Allah ya miki rahama kamar yadda kika rene ni ina dan karami fatakulu rahimakallahu kama rabbaitani kabira kai ma ina roƙon Allah ya maka rahama kamar yadda kake kula da ni yanzu da na girma thumma irada za arada an yadkhula sana'a mithlahu dan yaje ya gama aikin sa ya dawo da yamma sai ya sake irin wannan ainihin gaisuwa da addu'a rawahu al-bukhari fi al-adab al-mufrad bukhari ya rawaito wannan a cikin adab al-mufrad a lamba hadisi na 12 من بره بها رضي الله عنه أنه كلما خرج من بيته وقف على بابها فقال assalamu alaiki ya ummata wa rahmatullahi wa barakatu kaji yadda abu hurara yake da biyayya ga mahaifiyarsa din zai shiga sai ya mata sallama ya mata addu'a yulki salama kamilan wa yunadiha bi hadhihi almunadati aljamila ya mata cikakken sallama sannan ya kira ta da wannan kira mai kyau ya ummata ya ke mahaifiyata wal ummu sumiyat umman li annaha aslul waladi ana ce ma uwa al'ummu ne da larabci saboda ita ce asalin da daga nan ne ɗan ya samu fa huwa far'un minha wa ummu shay'i aslu wa kaza ce ummu kaza shine ma'ana asali kamar da ake ce maka ummul qura ay aslul qura wa ilqa'u salami kamilan mustahabbun fi kulli fi haqqi kulli muslim yin sallama cikakkiya abin nema ne ga kowane musulmi walakinahu fi haqqil walidati akad lakinnahu fi haqqil walida akad babu shakka ƙarfin mustahabbancinsa ya fi ga akan mahaifiya li'annaha a haƙƙu bi husni suhba saboda ta cancanta a yi mata kyakkyawar mu'amala ɗin nan. Sun malam ya tafi bi haza bal ya laha. Abu Huraira bai tsayawa iyanan sai mata addu'a da rahimakillahu kama rabbaitini saghira zalika li anna Allah azza wa jalla qala saboda Allah ne yake cewa wa qada rabbuka Allah ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فقد فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما Allah ya ce Ubangijinka ya yi umarni da kar abotatawa kowa sai shi shi kaɗai, kuma ya yi umarni da aima iyaye kyautatawa idan ɗayansu ko dukansu suka wayi gari sun yi tsawon shekaru a gabanka, kar ka ce musu kash, kar kuma ka hantare su, kar ka faɗan musu wani zance sai dai zance na girmamawa sai Allah ya ce waqfid lahuma janaha dhulli min rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira al ayat min surati al isra فكان رضي الله عنه يدعو بهذه الدعوة بلفظها كما وردت في القرآن أبو هريرة سيكسن شيء لا يقرأ مسيدا yana yin addu'a da wannan lafazi na alƙur'ani kamar yadda ya zo kwabo da kwabo wa zikri tarbiyatiha lahu saghiran yakan ambaci cewa tare ne shi yana karami fit tarahumi alaihi ma lahu maqsadun jalil wannan ambaton wajen cewa ka musu addu'a ka ce kama rabbayani saghira yana da wata manufa ta musamman da anna dhikral jamil as-sabiqi yuthmiru sidika fi du'a saboda ambatan kyakkyawan abin da aka yi maka ya gabata yana zama samara wato yana haifar da gaskiya a cikin addu'a yana nuna da gaske ake addu'a wal quwwatu fil ilha da kuma cewa ana kaiwa matuƙa wajen nacewa cewa ayi Allah ya karba wa qauluhu fadin sa da yace summa idza arada an yadkhula sana'a mithlahu wato in ya sake dawowa ay fi kulli dukhulin wa khurujin yulqi salama ala ummihi kamila duk shiga da fita da zai yi yakan yi ma mahaifiyarsa cikakkiyar sallama wa ya du'u bi hadhihi da'wa yayi wannan addu'a wa hadha min husni birrihi radiyallahu anhu bi ummi wannan irin yadda Abu Hurairah ya kai matuƙa wajen biyayya ga mahaifiyarsa Allah ya ƙara masa yadda shi da ita wa nabi hazim anna aba murra maula ummi hani'in ibnati abi talib akhbarahu Abu Hazim ya ce Abu Murra bararren bawan ummu hani yar gidan abu talib ya ba shi labari cewa annahu rakiba ma abi hurairah radiyallahu anhu ila ardihi bil aqiq sun hawa abun hawa shi da abu hurairah suka tafi wata gona ta abu hurairah take aqiq fa idza dakhala ardahu saha bi ala sauti idan ya shiga sai ya kwalla kira yace alayki salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu ya umma ya ke mahaifiyata ina miki gaisuwa barkarwar haka ta kulu wa alaikas salamu wa rahmatullahi wa barakatu ya kulu sai kuma ya ce rahimakillahu rabbaitini saghira Allah ya ƙara miki rahama Allah ya miki rahama kin raine ni ina kankani fa ta kulu ya bunai wa anta jazakallahu khairan wa radiyallahu an wa radiya anka kama rabbaitini kabira kai kuma Allah ya ƙara maka ya saka maka da alkhairi kuma Allah ya yarda da kai kamar yadda ka rene ni bayan na girma wannan ma rawahu al-bukhari fil adab al-mufrad al-bukhari ya rawaito shi a lamba ta 14 cikin al-adab al-mufrad isnadin shi kuma kyakkyawa ne kamar yadda Sheikh al-Albani ya faɗa al-aqiq wadin ma'rufun gharb al-madina aqiq wani kwazazzabo ne sananne a yammacin Madina wa kanat ardu Abi Huraira hunaka yana da gona a can wa kanat ummuhu aidan hunaka uwar ta kan kasance a can qawluhu fa idza dakala ardahu sahabi ala sauti alayka alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh hadha nadhiru alladhi qablahu fi hirsihi ala birri ummihi wa wasliha wannan kama abin da ya gabata ne na kwadaituwarsa wajen ganin yamma uwarsa kyautayi da alkhairi وأم محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه ليلة وترانا من جوجو أبو هريرة الدري منا فقال اللهم اغفر لي أبي هريرة ولأمي سينا أدعينا شاء الله كغفر تامني كما كغفر تام هيفياتا ولمن استغفر لهما الله كغفر تام دوان دي نوك أمنا غفر أورنك قال لي محمد سي محمد يتشمني فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة رضي الله عنه ce saboda haka kullum muna nema musu gafara saboda mu shiga cikin wannan addu'a ta wannan bawan Allah Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wannan ma yana cikin al'adabul mufrad a lamba hadisi na 38 da bakwai hadha du'a min Abi Huraira li ummihi huwa min albirri wal ihsani ilaiha wannan addu'a da Abu Huraira yake mahaifiyarsa yana cikin kyawar biyayya da yake mata wa fihi istinhadun lil himami بتخصيصها بدعاء زائد على ما هو مشمولان به wannan yana nuna ƙara ƙwazo da himma da harzuka zukata wajen wato ƙoƙarin yi wa mahaifiya addu'a ƙari akan abin da ya haɗa mahaifiya da mahaifi fi qauli ta'ala kamar da Allah ya haɗa su a cikin fadarsa cikin suratul hashr da yace wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wata zalfi kulubi na gilin lizina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wato abu hurara wannan addu'a da ya ce samu mutane mu ƙara masa addu'a bayan shumulin addu'ar da ake yi ma dukkanin magabata shi kuma sai a sake ware shi a masa shi da mahaifiyarsa da a shiga cikin wannan addu'a ta shi wali hadha qala muhammad ibn sirin nahnu nastaghfiru lahumu hatta nadkhula fi da'wati abi hurairah غفر الله لأبي هريرة ولأمه وللمؤمنين والمؤمنات ما لن يتي أبنجي الله كغافة وأبو هريرة Allah ka gafarta wa mahaifiyarsa, ya Allah ka gafarta wa dukkanin muminai maza da mata. Laqad kana Abu Huraira radiyallahu anhu madraba masalin fi birrihi li ummi. Babu shakka Abu Huraira ya kasance abun buga misali. Labaransa sun shahara wajen wato kaiwa matuƙa da yayi wajen biyayya ga mahaifiyarsa. Walahu zalika qisasun adidatun tadullu ala azimi birrihi biha. Akwai labarai da yawa da suke nuni zuwa ga girman al'amari da girman sha'anin yadda yake biyayya ga mahaifiyarsa wa zamu birran kana min radiyallahu anhu biha anna Allah subhanahu wata'ala ja'alahu sababan li islamiha wa dukhuliha fi hadha ad mafi girman biyayyar da ya mata mafi girman cin moriyan haihuwa ta gari da mahaifiyarsa ta yi shine shi Abu Huraira ya zama shine sanadiyar musuluntar ita mahaifiyar tasa da shiganta addinin nan na musulunci faqad kana harisan ashaddal hirsi ala islami umi ya kasance ya kwadaitu ya jarabtu tsananin kwadaituwa da jarabtuwa akan lallai ya tabbatar uwarsa ta musulunta wa kana ya ta'allamu li baqa'iha ala al-kufri yana jin radadi yana jin damuwa a zuciyarsa kafin ta musulunta wa yuhawilu marratan tilwa al-ukhra da'wataha lil islam ya ta kokari lokaci bayan lokaci yana kiranta zuwa ga musulunci dinin nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallama fakanat tusmi'uhu fi nabi sallallahu alaihi wasallam ma yakra lokacin tana kafira ta kan faɗi magana mara daɗi ta danganta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ya ta'allamu li dhalik Abu Hurairah yakan ji damuwa da bakin ciki akan haka illa annahu wasala da'wataha ila al-islami ila amanna Allahu alaiha fa aslama sai dai bai fasa kiranta zuwa ga musulunci ba haka ya ci gaba da kokari da gogoriyo har Allah ya bata falala ta musulunta an abi hurairah radiyallahu anhu qala kuntu ad'u ummi ila al-islam wa hiya mushrika yace na kasance ina kiran mahaifiyata zuwa ga musulunci lokacin tana shirka fa da'awtuha yawman wata nan ce ba ma ki musulunta mana fa asma'atni fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ma akrah sai ta faɗi maganganu marasa daɗi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ana abki sai na garzayo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina kuka na kawo mishi ƙara wa qultu ya rasulullah inni kuntu ad'u ummi ila al-islam fata'ba alayya ina ta kiran mahaifiyata zuwa ga musulunci amma tana ki fada'autu hal yawma fa asma'atni fi kama akram yau kuma abin har ya karu da nace ta musulunta ta faɗi magana mara daɗi a kanka fad'ullaha an yahdiya umma abi huraira ya manzon Allah inji Abu Huraira yace ina roƙonka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka taimaka mini ka yi ma mahaifiyata addu'a Allah ya shirye ta فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي نن take ce Allahumma hdi umma Abi Huraira ya ubangiji ka shiryatar da mahaifiyar Abu Huraira fa kharajtu mustabshiran bi da'wati Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam sai na fita mustabshiran ina mai albishir bi da'wati Nabi Allah sallallahu alaihi wasallama falamma ji'itu bayan da annabi wannan addu'a na isi gidanta fasirtu ila albabi naje kofar ɗakin ta fa idha huwa mujafun sai na ga an ja ƙofa fasamitu ummi fasami'at ummi khashfa qadami sai ta ji takun kafata faqalat makanaka ya aba huraira tace tsaya nan inda kake kakka shigo tukunna wasamitu khas khad khadat alma'i naji alama ana amfani da ruwa kamar ana wanke jiki ko hannu ko makamancin sa qala fagtasalat wa labisat dir'aha sai ta daure jikinta ta kwaskwarima ta sanya ainihin wato mayafinta wa ajilat an khimariha ta yi maza ta ɗauko lullubinta fa fata baba sannan ta buɗe ƙofa sun maƙalar ta ce ya aba huraira ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah allahu akbar ko kafin abu huraira ya dawo mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta riga ta bi ta kanta kafin annabi sallallahu alaihi wasallama wato kaba abu huraira ya dawo wannan ada da annabi yayi ta nima hatta musulunta haka yana zuwa ta jaddada kalmar shahadarta qala yace farajatu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nan da nan inji Abu Hurairah sai na koma gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu wa ana abki min al-farah wannan karan naje ina kukan farin ciki da jin dadi qala qultu ya rasulullah abshir ya manzon Allah albashirinka istaqad sajaba Allahu da'wataka Allah ya amsa addu'arka wa hada umma abi huraira Allah ya shirta da uwa abu huraira fa hamidallaha wa athna alaihi wa qala khaira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gode wa Allah ya jinjina ma Ubangiji sannan ya faɗi magana ta alkhairi qala sannan yace qultu ya rasulullah ya manzon Allah inji Abu Hurairah ud'ullah an yuhib an yuhabbibani ana wa ummi ila ibadihi almu'min dan Allah ka roƙa mana Allah ya sanya mu'minai su dinga ƙaunata ni da uwata wa yuhabbibahum ilaina mu ma mu dinga ƙaunar su qala fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Hurairah yace sai manzo Allah yace Allahumma habbib abidaka هذا يعني أب أبيدك هذا يعني أبا هريرة وأمه إلى عباد الله إلى عبادك المؤمنين يا الله كسن يكونر wannan bawa naka shi da mahaifiyarsa wato Abu Huraira ka sanya kaunar su a cikin zakatan mu'minai wa habib ilaihim almu'minin su ma ka sa mu'minai su dinga son su fama khuliqa mu'minun Huraira yace babu wani mu'mini da Allah zai halitta yasma'u bi ya ji labari na wala ya rani ko bai ganni ba illa a habban face sai ya kaunace ni saboda addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wanda ka gani sa Abu Hurairah to ba mu'mini bane wannan hadisi yana cikin sahih Muslim a lamba hadisi na 2900 da afwan 2491 malam ya sake cewa inna min a'zamil birri bil abi wal ummi idha kana aw ahaduhuma al kufri wash shirki billahi azza wa jalla an yu'rida alaihim أن يعرض عليهما الإسلام ويحرص على هدايتهما ودخولهما في هذا الدين العظيم ويجتهد في ذلك mafi girman abin da za ka yi ma iyayenka idan mushrikai ne ko ɗayansu idan mushriki ne ba musulmi ba ne shine kai musu ta yin wannan addini na musulunci kuma ka kai matuƙa wajen kwaɗaitar da su musulunci don ka tabbatar sun shiga wannan addini sun tsira duniya da lahira. Wakar ja'ala Allahu Aba Hurairata radiyallahu anhu sababan fi islami ummi. Abu Huraira Allah ya sanya shi ya zama shine sababin musulunta mahaifiyarsa wakad kana harisan ala zalika dama ya kwadaitu ya jarabtu da haka wasalaka fi hadha sabili maslakaini azimaini yayi aiki guda biyu masu girma wajen samar da wannan mafita na farko annahu kana kafiran ma ya aridu alaiha al-islam yana yawan mata ta yin addini mamaki musulunta mamaki musulunta ya ƙulu kuntu ad'u ummi ila al-islam fa ta'ba alayya ina yawan kiran uwata zuwa ga musulunci tana ki fa hadha fihi arduhu al-islam alaiha wa bayanuhu laha yana mata ta yin musulunci yana kiranta zuwa ga musulunci wa da'watuha ilayhi ma atawdihi mahasinihi fi a'malihi wa ahkamihi wa aqaidihi yana kiranta zuwa kiranta zuwa ga musulunci yana mata bayanin kyawawan halaye da ɗabi'un da musulunci ya koyar da hukunce hukuncensa da aqidarsa almaslaku thani mataki na biyu addu'a laha bil hidayah addu'ar nema mata shari'a ya anna al hidayata bi yadillah domin shari'a tana wurin Allah ne tana hannun Allah kana yas'alullah ta'ala wa yulihu alaihi bid-du'a an yahdiya ummu yana roƙon Allah yana naci yana magiya wa Allah Allah ya sa uwarshi ta shirya fa akramahu Allah wa hada ummuhu lil islam sai ko Allah ya mishi karama ya shiryaci mahaifiyarsa ta ta dawo ta musulunta fantalaka radiyallahu anhu ila nabi sallallahu alaihi wasallam musri'an yubashshiruhu bi islami ummi daga nan kuma ya tafi cikin gaggawa dan ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bishara da cewa Allah ya karba addu'ar nan qala fa akhbartu nabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu ud'u Allah li wa li ummi shi sai kuma na cewa annabi ya annabi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai mun addu'a ni da uwata mu zama masu samun kaunar mu'minai wa hadha aidan mazidu talabi du'a'in min annabi sallallahu alaihi wasallam wannan maka karin neman addu'a ne kalmarar ula talaba minhu du'a alaha bid-dukhul fil islam a karan farko ya roƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙa mishi ita dan ta shiga musulunci wa fi thaniya talaba minhu mazida du'a ilaha sannan kuma ya ƙara roƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙare mata addu'a Allah ya sa mutane su dinga kaunar ta mu'minai qala fa qala ai annabi sallallahu alaihi wasallama allahumma abduka abu huraira wa ummuhu ahibhuma ila nasi wannan shine lafazin imamu al-bukhari a cikin adabul mufrad a lamba hadisi na 34 ay habibhuma ila nasi fa kana al-amru kadhalika sai abin ya zama yadda annabi sallallahu alaihi wasallam musu da'awa ya musu addu'a bi da'awatin nabi sallallahu alaihi wasallam lahu qala nabi sallallahu alaihi qala radiyallahu anhu fama khuliqa mu'minun yasma'u bi wa la yarani illa ahabbani duk mumini da aka halitta sai yaji yana kauna Abu Hurairah da haka mu muna kauna Abu Hurairah qala al-hafiz ibn kathir radiyallahu anhu ibn kasirin yake faɗa a cikin bidaya wannan haya cikin mujallaji na 11 shafi na 366 yace wa hadha hadisu min dalailin nubuwati wannan hadisi yana daga cikin dalilai na gaskata annabtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna aba hurairata muhabbabun ila jami'in nas abu huraira Allah ya sa kaunarsa cikin dukkan zukata na mu'minai wa qad shahara Allah shahara Allah dhikrahu bima qaddarahu an yakuna min riwayati من إيراد هذا الخبر عنه على رؤوس الناس في الجوامع المتعددة في سائر الأقاليم في الإنصات يوم الجمعة بين يدي الخطبة والإمام على المنبر وهذا من تقدير الله العزيز العليم ومحبة الناس له رضي الله عنه Allah ya kaddara mu Abu Hurairah samun shahara musamman ta inda Allah ya kaddara mishi ya rawaito hadisai da yawa kamar wannan hadisi da ya ruwaito wanda shi ibnu kathir yake magana a kai hadisin umarni akan cewa ranar juma'a idan liman yana hudu ba duka ishu shi kuma kaga ko ina ana hudu ba ko ina ana kanta da wannan hadisi sai hadisin ya shahara abu rana ya shahara sakamakon shaharan hadisin wa ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insanu qata anhu amaluhu illa min thalathatin yace idan mutum ya mutu aikinsa ya yanke gabaki ɗaya in banda abubuwa guda uku min illa min sadakatin jariyatin sai dai sadaka mai gudana kaman wakafi au ilmin yuntafa bihi ko wani ilimi da ake cin moriyarsa a bayansa au waladin salihin yad'u la ko ɗa na gari wanda yake masa addu'a wannan hadisin muslim ya rawaito shi a lamba hadisi na 1600 da lamba 31 wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala buhara yace turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatu darajatu ana ana ƙara wa mamaci bayan rasuwarsa ƙarin falala darajatu fa yaqulu ay rab sai ce ya ubangiji ayyu shay'in hadhihi daga ina wannan ladan fa yuqalu sai a ce masa wala duka staghfara laka danka ne yake roƙa maka gafara wannan hadisi malam yace rawahu al-bukhari fil adab al-mufrad a cikin lambar hadisi na 36 wa hasanahu al-albani wa ana aisha radiyallahu anha anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallama inna ummi iftutlitat nafsuha lalle uwata ta yi mutuwar fuja'a wa inni azunnuha law takallamat tasaddaqat ina fatan da ta samu damar yin magana da ta yi wasiya fali ajrun in an atasaddaqa anha ina da lada in nayi sadaka a madadinta qala na'am Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kwarai kuwa kana da lada kai mata sadaka wannan hadisi muttafaqun ne alaihi bukhari ya ruwaito shi da muslim wa nabi hurairata radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya nabiyallah wani mutum ya ce ya annabin Allah inna abi mata wa lam yahujj mahaifina ya rasu bai samu halin sauke farilla aikin haji ba afa hujju anhu ko zai yi na masa aikin haji qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ara'aita me kake gani law kana ala abika dainun akunta qadiya da ana bin mahaifinka bashi ko ka biya masa qala na'am yace kwarai kuwa qala annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam fadainullahi ahaqqu bashin da ake bin mutum wanda Allah yake bin shi na ibada to yafi cancanta da abiya wannan hadisi na sai fitar da shi a lamba hadisi na 2600 da lamba 39 wa ibn abbas radiyallahu anhuma anna imra'atan min juhaina ja'at ila annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat inna ummi nadarat an tahujja yace wata mata cikin kabilar juhaina ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce mahaifiyata ta yi nufin ta aikin haji, ta yi alwashin za ta yi aikin haji, falam ta hujja hatta mata, amma ba ta biya wannan alwashi ba ta mutu, afa a hujju an ha, ko zan iya mata aikin haji kala na'am, nabi ya ce kwarai kuwa, hujji an ha, ki mata aikin hajin nan a ra'aiti laukana ala ummiki dainun a kunti qadiya qadiyatan da a ce ana bin mahaifiyarki bashi shin za ki biya uqdu uqdu Allah ku biya Allah bashin da yake binta fallahu ahaqqu Allah shi yafi cancanta bil wafa da biya masa bashin da aka cina shi wannan hadisi a cikin Bukhari a lamba hadisi 1800 da lamba 52 fa hadhihi fa hiya fi hadhihi al ahadithi anna du'a lil walidaini yima iyaye addu'a wa kadhalika sadaqatu anhuma da yi musu sadaka wa kazalikal hajju anhuma da yi musu hajji wal itimar da yi musu umara yanfa'uhuma ba'da mautihima zai amfane su bayan sun mutu haythu qarin qata'a amaluhuma fi hadhihi alhayat a lokacin da ayyukan su suka yanke a wannan rayuwa wa hadha min azimil birri almutaakkidi ba'da wafatihima wannan kuma yana nuna wato girman sha'anin yi musu biyayya bayan rasuwarsu yawa masu albarka za mu saurara a nan sai Allah ya haɗa mu a darasi na gaba duk da wato har yanzu malam bai gushe ba yana mana dabdala a cikin waɗannan babuka da suka shafi biyayya da jin ƙan iyaye sallallahu sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah